أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
babul mannani bima ada babu mai yin gori da abin da ya bayar wanda zai bayar amma kuma ya dawo yana gori cewa ai ya bayar na'am qawlihi ta'ala a me yasa aka ce wanda yake haka ai ba daidai ba saboda Allah subhanahu wata'ala ya ya faɗa allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala azan al-ayata da wa'annan da suke ci da dukiyoyinsu don taimakawa addinin Allah ko tsari na Allah subhanahu wata'ala sannan ba sa biyarwa da abin da suka ciyar da gori ko cutarwa ga wanda suka ci da shi ɗin a karanta ayar ha'i zuwa ƙarshen to a tulahun mu ajuruhum inda rabbihim munafu alai munam ya zanuna ladan su ya tabbata gare su wajen Allah Allah ne mai kula musu da wannan ladan shi yasa abinda aka ce Allah ne ko mai kula da shi ai ba jin tsoron zai tozarta kuma ba tsoro gare su a lahira ba kuma za su yi bakin ciki ba an ce ita wannan ayar ta sauka ne a game da sayyidina abdurrahman ibn auf dan da aka nemi a taimaka ya kawo wa manzo sallallahu alaihi wa sallama dirhami dubu hudu na'am
da kuma sayyidina usmanu radiyallahu ta'ala anhu shi ma aya ta sauka saboda shi saboda ya taimaka ga yakin da aka je na tabuka da raƙumi dubu da kayan duk da ake bukata na raƙumin to
babu man ahabba ta'dila sadaqati min yawmiha wato anan buhari ya kawo aya kadai bai kawo hadisi ba saboda ba hadisin da yake ya samu a sharaɗinsa amma muslim ya ruwaito a wannan babin daga hadisin abi zarri Allah ya kare da gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai mutum uku wanda a ranar alkiyama Allah ba zai zantar da su ba na farko shine wanda baya ba da wani abu sai ya dawo yana gore sai na biyu shine wanda yake jawo wa kansa kasuwa amma da rantsarantsi ai wallahi haka ni ma ta kama a hannuna ai wallahi wani mai kyau ne wannan abu mai kyau ne da kuma mai jan gezarsa wato mai jan tufafinsa don takama to wannan hadisi muslim ya ruwaito shi na babu man ahabba ta'dila sadaqati min babu wani yawmiha so ya gaggauta sadaka a ranar da ta wajaba a kan ko kuma ranar da ake so ya bayar don sadakati din aka ce ta hada da sadaka ta farilla zakka ta نعم.
hada kuma da sadaka ta nafila مم. حدثنا أبو آسم عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة أنه عقبة بن الحارث رضي الله عنه آه.
حدثه ubatar da haris ya faɗa masa قال ya ce صلى بنا النبي صلى الله عليه annabi وسلم sallallahu الأسرى alaihi wasallam ya yi sallar la'asar da mu ما أسرى ya yi gaggawa ثم دخل البيت wato da gama sallah ya tashi a sannan ya shiga gida فلم يلبس أن خرج bai daɗe ba ya fito فقلت sai na ce da shi أو قيل له ko ko ba ni ba ne wani ne ya tambaye shi har lalla mun ga saurin tashinka da gama sallah ba a daɗewa ka tashi ita kanta sallar ka yi ta gajera ba ta kai tsawon yadda ka saba yi ba
فقال sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة na bar wani garin zinare ne na sadaka ko na zakka a gida مم. فكرهت أن أبيته naki a ce na kwana da shi yana gidana shi yasa ne maza na Baka samu gama sannan na je na raba shi
babu tahariri ala sadaqati wato wannan shine mahallin babu na'am cewa fakare to an ubayyita ku na'am ashe duk abin da ya wajaba a baya a bayar ka bari ya kai gobe ma ba daidai bane ya kamata kai kokari ka ba tun yau din ba ka bari sai ya kai gobe ba Eh, ta yiwu shi ya kai goben kai baka kai goben ba ba kuma ka baka bayar ba in ka bayar ka gabatar da alheri ne ga kanka amma ta kaddamu da amsu min harin tajruhu inda la yakun khairan wa a'zama ajra babu tahlili ala sadaka babu kwadaitarwa bisa yin zakka ko sadaka wa shafa'ati fiha da yin ceto a ciki cewa abawa ne ka faɗa wanda kaga ya dace a faɗa masa cewa ai wani ya kamata ka bari shine kai ceto a ciki نعم.
wato kai wa wani hanya a cikin samun
حدثنا مسلم حدثنا شوبة شوبة حدثنا عدوي عدي.
عدي an sayi ibn jubair an ibn abbas radiyallahu عنهما Allah ka قال da a gare su a Abdullahi Abbas Allah ka da a gare su yace خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ranar sallah wato sallar bayan Ramadan ne yanda yake eh, wato ya an bayyana da wannan a fili a babul hutbati ba'da al-eid
فصلى ركعتين ya sallah raka'a biyu da sallar idin kenan لم يصلي قبل ولا بعد kafin a sallar idin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai wata nafila ba haka nan ma kuma bayan an yi sallar idin manzo sallallahu alaihi wasallam bai wata nafila ba ثم مال على النساء sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je gurin da mata suke ومعه بلال sayyidina bilalu yana tare da shi فوعظهن ya yi musu wa'azi وأمرهن أن يتصدقن ya umarce su su yi sadaka فجعلت المرأة تلقي الكلبة sai mace ta haɗu tana jefo da wato a- awarwaro da والقرصة munduwa مم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا أبو بريدة بن عبد الله بن أبي بردة حدثنا أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال ya ce كان رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance إذا جاءه السائل idan me wato wannan hadisin ruwayar jika ne daga kakansa نعم kuma sai ya zama duk sunan su ya dace sunan jikan abu burdata sunan kakan ma abu burdata eh shi yasa sunan mahaifin jikan wa a- abdullahi shi kuma sunan kakansa ne shi ma aka sa domin shi abi burdata din dan abdullahi ne shi da abdullahi bin kaisin abu musa al-ashari wanda ya fi shuhura da abu musa al-ashari alkunyarsa to
نعم كان رسول الله صلى الله عليه manzo Allah وسلم sallallahu alaihi wasallam ya kasance إذا جاءه السائل idan mai roƙo ya zo masa ko mai bara ya zo masa أو في بل إليه ko حاجة aka nemi wata bukata gare shi قال yakan ce اشفعوا ku yi قدروا ceto a ba ku lada ku yi ceto a ba ku lada wato wanda kuka san za a yi masa magana ya taimaka ya bayar to ku taimaka ku yi masa maganar ya bayar din domin ku yi haka kuma za ku samu lada kuma ko da ma a ce shi da kuka faɗa wa ya bayar din bai bayar ba to amma duk da haka ku za a ba ku ladan ku
ويقضي الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء kuma ubangiji zai hukunta abin da ya nufa a harshen annabi sallallahu alaihi wasallam a ceton kenan har ga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ayi amma kuma ka ɗauka yin ne zai kawo hassalar abin a'a nufin allah ne abin da allah ya kaddara shi ne zai abu
حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا عبدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت قال للنبي صلى الله عليه وسلم wato an kabo daga sai da asma'u yan sayidina abibakar radiyallahu ta'ala anha ko Mm.
anhuma نعم.
tace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni نعم لا توكي kake قيوك ce عليك za ki ɗaure kuɗinki ki ce kin ɗaure su ke ba za ki bayar ba ke ma Allah ya ɗaure miki fuska- a- fuskokin arziki سبحان الله ki ɗaure ke ma ƙarshen ta Allah ya ɗaure miki fuskokin arziki
حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن عبدة وقال لا توسي فيوسي الله عليك kake tsaya lissafi su ainihin kuɗin kaza ne yanzu na bayar bara da in sun kai kaza sannan na bayar kake tsaya wannan lissafin ke ma Allah ya tsaya yi miki lissafi
babu sadaka fi masada babin cewa mutum ya ba da sadaka a cikin abin da yake yana da iko
حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج حا وحدثني معمر بن عبد الرحيم بن حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ya karɓo daga asma'u yar Ab- eh, yar sayyidina abubakar wato kakarsa sai abbali din kakarsa ce haka ita ma fadima waccan da ta karɓo dai wajen asma'u ita din ma dai kaka- kakarta ce Allah.
Eh, duk jikokinta ne أنها جاءت إلى النبي صلى Cewa الله عليه ta zo da وسلم Annabi sallallahu alaihi wasallam faƙala yace la tu'i kakki ce za ki tsaya daurewa sa kaya a cikin jaka Fa an sa yuqi kuɗi Allahu a jaka a alayki.
ce ba za a fitar ba Mm.
ko a yanzu a sa a kawun a ce ba za a fitar ba Na'am.
ma dan gudun wai kai ya fitar in an tashi yanzu nan za a transfer din su waje ai suna waje ma nisan duniya yaushe ne za a fitar eh hen yanzu ne za a fitar fa yuqi Allahu ake ma Allah ya zo yana daure miki
irdahi masadati ki bayar kiyayyafa yanda kika siya ka ikonki kiyayyafa gwargwadon ikonki
babu sadaqatu kafirun kadiyata babin cewa sadaka tana kankare zunubai حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الأعمشي عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال a huzaifatu ya ce قال عمر رضي الله wani عنه amur allah kare da a gare shi ya ce أيكم يحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتنة a cikinku wane ne ya haddace maganar da manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a game da rigingimu قال sai huzaifatu ya ce قلت أنا ya ce da shi حفظه ni na haddace wannan magana كما قال irin yadda manzan allah ya faɗa na haddace ta yadda ya faɗa
قال a umar ya ce إنك عليه لجريء ai da man kai na san gwanin haka ne me gaba gaɗi ne a irin nan wajen a ce manzo Allah ya faɗi magana baka haddace ba ai ba kai ba inda ya faɗa kana kiyayewa مم. فكيف قال kaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa قلت nace فتنة الرجل في أهله وولده وجاره a g- rigingimin da mutum kan gamu da su a iyalinsa ko ƴaƴansa ko maƙotansa A, Kuka ji wa wato salatu.
abin da yake bijira gare shi rigingimin tare da iyali kamar bacin rai Mm.
ko bakin ciki Mm.
ko abin da ya kama da wannan مم.
A, wanda duk yake zaune da kai مم.
wajibinka ne kai kokari kada ya zamo ya fada bacin rai saboda wani abu da Ya.
daga wajenka To amma da wuya a zauna din hakan bata afku ba yanda ake faɗa a hausa zo mu zauna zo mu saba مم.
matuƙar za a sami zaman sai an samu haka نعم shi yasa a ka gane duk sanda kai wani abu iyalinka ya zama haka ya ɓata musu rai musamman in ya zama sun fi ka gaskiya ka fai laifi ne wajen Allah نعم haka nan su ɗin ma kuma su gane in sun yi haka sun yi laifi ne wajen Allah to amma irin wannan rigingimin sallah in mutum yana kula da sallah ko shi mijin ne ko matar to yakan zamo haka ɗin na kankare wannan مم.
haka nan rigima kuma game da ɗa shine shagaltuwa da shi da tsananta soyayya gare shi wanda wannan kan sa wani alherin da yawa ya ringa kubucewa bawa to shi ma dai wannan sallah na kankarewa مم.
haka nan makoci tayo a an yi umarni a shari'a yau makocinka ko ƙanshin abinci ji a gidanka ka bashi to tayo ya ji ƙanshin ba ɗaya ba ma ba biyu ba baka bashi ba musamman rayuwa irin ta yau da ta koma ta binni gaba ɗaya abincin kowa kamar keke da keke ake yi ko ehin keke da keke ake yi shi ya sa ba ba a- to irin wannan dai wato sallah na kankarewa نعم والصدقة haka nan sadaka na kankarewa والمعروف haka nan sauran ayyuka na alheri
قال سليمان Sulaiman ibn Maharan Sulaiman ibn Maharan shine a amashu yace قد كان يقول yana cewa Abu Ail yana cewa wani الصلاة lokaci والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر munkari umarni da kyakkyawa da hani daga mummuna a maimakon wal ma'ruf نعم قال ليس هذه أريد sai sai na umar ya ce ni ba wannan rigimar nake tambayar ka ba ولكني أريد التي تموج كموج البحر rigimar da nake nufi rigimar da take motsawa kamar motsawar ruwan kogi kamar motsawar igiyar ruwa Ah, wanda wanda ya je wajen teku zai ga yadda wani lokacin igiyar ta zo sai ta share waje da yawa ta tafi da shi to ita ba wannan rigimar haka ta kan zo a waye gari mutum ya kwana da imani amma ba zai maraice da shi ba سبحان الله ko ya yi maraice da imani amma ba zai kwana da shi ba rigima ta zo ta tafi da shi سبحان الله Eh, rigima ta zo ta tafi da shi قال sai ya ce قلت ya kuzai fashe ce sai na ce da shi ليس عليك بها يا أمير المؤمنين باس kakka damu da ita ba za ku haɗu ba ya sarkin mummuni kakka zamo kana cikin damuwa da gare ta wannan rigimar da kake faɗa akwai ta amma kai ba za ku haɗu da ita ba bainaka wa bainaha babu mughlaqun akwai wata ƙofa kullalliya tsakaninka da ita qala yace wa yuksaru al-babu aw yuftahu to wannan ƙofar da ka faɗa wadda kace ita ƙofar nan ce ta tsare rigingimin nan karyawa za a yi ko buɗewa
qala a huzaifatu yace qultu sai na ce da shi la bal yuksaru a ba budewa za a yi ba ai da karfin tsiya za a karya kofar kyauran nan da karfi za a karya shi
qala sai sai na umar ya ce fa innahu idza kusira lam ai yughlaq abadan kuwa in dai karyawa za a yi. in an karya ya zama har abada ba za a rufe ba kenan nan kyauran da budewa aka yi ta yi a mayar a kulle amma an karya an san irin yadda ya kakkare wajen karyawar kaga ba maganar a sake kulle wannan kofar
qala qultu Najal a Najal.
wanda mafi yace sai na ce da Umar kwarai in an karya ba magana buɗe rufewa har abada.
qala Yace fa ibna an nas'alahu man al-babu yace sai muka ji shayin mu tambayi Huzaifatu wa ake nufi da kofar fa qulna li masruqin sai muka ce da Masruku kai ka tambaye shi shi Masruku kamar dan gidan Huzaifa ne na'am yana nuna ƙarfin rai wajen tambayarsa saboda Masruku yana cikin gaggan malamai na tabi'a yana cikin gaggan malamai na tabi'a Kala.
Yana da suka mai da maganar ga masuruku cewa kai ne fa za ka yi wannan tambaya kala shakiku ya ce Fasa'ala fasa'ala sai hu.
masuruku ya tambayi huzaifa فقال عمر رضي الله عنه fa kala sai huzaifa ya ce umaru radiyallahu anhu waye kofar ku ai umar ne ai sai na umar ne kofar ana kashe shi to an fada cikin rigingimu kenan rigingimin nan ko kullum sai dai su kara gaba haƙƙi zuwa tashin alƙiyama
قال shakiku ya ce قلنا muka ce فعلم عمر من تعني to shi umarin ya san wanda kake nufi قال نعم ya ce kwarai kuwa ya gane shi kansa shi ne ƙofar كما أن دون غد ليلة kamar yadda duk mai hankali ya san kafin a kai gobe ai sai daren nan ya zo ya huce daren nan mai zai huce ba to Allah gobe za ta yi ai ba za ta yi ba
وذلك أني حدثت حديثا ليس abin da ya sa na faɗa muku بحلال wannan magana na faɗa masa maganganu ne wanda suke abeban tantancewa ba kurakurai ba ba surutai ba
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم wato wannan hadisin ya gabata gare mu a baya a a- a kitabus safi a wa'ilu kitabus salati Na.
akan babun as-salatu kaffarat نعم babu man tasaddaqa fi shirki babu wanda ya sadaka alhali sanda ya bada sadakar shi ba musulmi bane yana mushrike
حدثنا عبد الله بن sun ba sulama amma kuma daga baya musulunta to yanzu wannan sadakar da yayi za ta amfane shi tunda yanzu ya musulunta ko kuma za ta amfane shi ba tunda dai an ce da aikin kafiri ba ta ce ne shi ko san da yayi ai yana kafirin ne to حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام حدثنا معمر عن الزهري عن قروة عن حكيم بن حيزام رضي الله عنه قال hikimin rizamin ya ce قلت يا رسول الله na ce ya rasulallahi أرأيت أشياء كنت أتعنس بها في ina so الجاهلية ka bani labari game da wasu abubuwa da nake yi tun kafin zuwa musulunci ina yin wa'annan abubuwan a matsayin ibada من صدقة nakan yi sadaka أو أتاقة nakan yanta bayi وصلت رحم an ce a zamanin jahiliya kafin ya musulunta sai da ya yanta bawa ɗari الله kuma ya ɗora mutane akan raƙuma ɗari wanda wato ya ba su kyautar raƙuma yana da sada zumunci
فهل فيها من أجر zan sami lada a ciki فقال النبي صلى الله Allah عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam ya ce أسلمت على ما سلف من خير ai ka musulunta bisa duk abin da ya gabata gare ka na daga alheri me zai hana a ce ka sami lada ai wanda bai musulunta ba shine ake cewa aikin da ya yana kafiri ba zai amfane shi ba نعم amma wanda yake ya musulunta to aikin da ya na kirki ko da san da ya yana kafiri ne amma yanzu ya zama musulmi kuma ya mutu yana musulmi wannan aikin kenan zai amfane shi نعم باب أجر الخادم Mhm. Ah, babun wato wa- akwai hadisin da darafin ne ya ruwaito a littafinsa ga ra'ibu malik نعم wato irin hadisan da malik ne ya ruwaito su ba a san ruwayar sa- ruwayar hadisan nan ba daga wani hadisi in ba na malik ba daga hadisi abu sa'id al-hudri Allah ya kare dagare shi daga manzo sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa wannan hadisin idan kafiri ya musulunta ya zamo ya kyautata musuluncin nasa wato musuluncin nasa ya yi kyau to ubangiji subhanahu wata'ala zai rubuta masa duk wani aiki kyakkyawa ma da ya a baya kuma zai shafe masa duk aikin da yake mummuna da ya a baya sai kuma bayan nan ya zama duk abin da zai tunda ya shigo musulunci duk wani kyakkyawan aiki za a ninka masa ninki goma har izuwa ninki ɗari bakwai sa mummuna aiki ko a masa sakayya mummuna ɗaya sai fa in Allah ya ya ya ce masa to ah, wannan kenan wannan hadisin ya karfafa wannan hadisin na'am sai dai wajen malaman usulu sai su ce aiko gashi an ce kafiri duk wata ibada da ya ba ta inganta daga gare shi Eh, yadda mai nazmul waraka ta yake faɗa a muridi wa zalikal islamu ko wa zalikal islamu fal furu'u tasihuha bidunihi mamnu'u Eh, musulunci ba wani ibada da bawa zai a ce za za ta inganta in ba musulunci to ya aka yi haka a tun da sharaɗin ibada ma ai niyya kafiri ko niyyarsa ba a bar isina ba ce to aka ce a wannan baiwa ce ta Allah ko da abin da kai faɗa tsari ne ba lalle ne Allah ya bi tsarin ku ba Allah subhanahu wata'ala yana iya yin baiwa ga bawansa yanda ya so eh ya san yace ya karba kuma a haka din koko duk da cewa ba ba ai daidai ba amma shi an masa daidai sai kuma kaka yasa ake cewa duk wanda ka ga yana aiki in ba daidai ba ne ka faɗakar da shi amma kakka ce za ka rena saboda ta yi kai ɗin naka da kake yi kake menene a ciki a a tsaya a yi ta yin aikin ai an san abin da ake yi amma kai naka zuciya taka ba wadda Allah zai duba aikin naka ba shi wancan kuma da yake yi kusan ka kobara ma yake aikin a aikin nasa amma zuciyar tasa wadda Allah zai duba ce sai ya karɓi nasa kai naka ya kyale sai kaka kuma Ah, to ga wannan hadisin muslim ya fi da shi kuma buhari nan gaba zai kawo shi har waje uku zai kawo a kitabul bayo zai kawo a kitabul adab zai kawo a kitabul itki babu ajiyar hadimi na'am Ah, babu ladan mai hidima wanda da aka ce mai hidima ya hada da kamar matar gida na'am matar gida ita ma hidima take ga miji a gida na'am Ah, ya hada da wanda aka bashi wani abu misali wanda aka sa a kanti ko abin da ya kama da haka za ta sadaka Na'am.
idan ya dauka yi sadaka daga abin da aka fi sa a hannunsa bi amrin wanda an san ba nasa bane asali mutum zai sadaka ya sadaka da abin da yake nasa to amma kamar wannan in ya sadaka ya zama ya yi ne da yaddar mai kaya Ah, ita matar ta yi sadaka ne da yaddar mijinta ko shi yaron shagon ko yaron kantin ya yi sadaka ne da yaddar mai gidan غير مفسد alhali ba bannaye ba Mm.
to me ladansa حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن الأعمشي عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت aisha allah ya kare da gare ta tace قال رسول الله صلى manzo الله Allah عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam ya ce إذا تصدقت المرأة من دعام زوجها idan mace ta tsaye ba ta yi sadaka daga abincin mijinta wato abincin gidan mijinta غير مفسدة alhali ba banna ba mai banna ba كان لها أجرها to za a ba ta ladanta ولزوجها بما كسب mijin ma mijin nata ma za a ba shi ladansa saboda shi ya nemo
وللخازن مثل mai ذلك tsaron kayan gidan shi ma za a ba shi lada
حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace الخازن المسلم الأمين wanda aka ba shi tsaron kaya wanda yake musulmi ne kuma ya zama ya rike da amana ya tsaya ya aminci الذي ينفذ wanda yake zartar da abin da aka ce ya yi
ورب ربما قال wata- wani lokaci yakan ce yaudi ma يؤتي ما أمر umira bi به yana ba كاملا da abin da aka ce ya bayar yana bayarwa ko cikakke موفرا cikakke أديب به آه، آه، آه، آه، طيب طيب به به نفسه zuciyarsa tana jin daɗi da bayar wannan فيرفعه إلى الذي أمر له به ya ba da abin zuwa wanda aka ce ya baiwa أحد المتصدقين to ɗaya ne daga masu sadakar biyu mai Ah.
gidan mai sadaka ne shi ba ne sadaka ne نعم Eh, shi yasa ya hada kuma da kowanne kowanne iri da da yawa lokacin aka samu wata munakasa a irin wannan sai mai gidan ya ce ga wanda za a kaiwa amma shi wannan yana ganin ai ba su shuri da shi ba ga wanda suke shuri ba ko dai ya ta su dai ko wani abin nan dai ya ma za a yi ne a ce an ture wannan an sa shi wanda yake nasa to kaga irin nan an yi ba daidai ba ba a yi amana ba نعم wanda duk aka ce ka kaiwa me haƙƙinka ka kai kuma ka kai kana mai farin ciki da cewa an bashi Allah ya kaddara a ha- ta hannunka ne abin da aka bashin ya biyo wanda ba kai ka bayar ba amma aka ce za a baka lada irin ladan da aka bai wa wanda ya bayar to wani mana abu ne fi wannan daɗi amma ka tsaya kana ta wasu nuke-nuke ko ko ko shi mu mabo yoyi olodi ko ya sani eh to eh, alhaji ya sani ba na alhaji ne yake ba Na'am.
kai ba kai ba kawai kake ba eh me to kuma ka duba Allah subhanahu wa ta'ala dan bai san ka ba to Allah bai san ka ba in bai san ka ba Allah bai san Allah ne bai san ka ba ai ba ba wai ta kokari Allah ya san shi me ya amfanin sanin mutum sanin mutum zai amfane ka ne ko zai rage ba abinda zai ba to وباب أجر المرأة إذا تصدقت babin ladin da mace take samu idan ta yi sadaka daga dukiyar mijinta أو على أمر من ko da فعل ciyar قولها daga gidan mijinta غير مفسدة alhali ba mai banna ba
حدثنا آدم حدثنا شوبة حدثنا منصور والأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها an ka- ya karko daga aisha shi masruk wanda dai aka faɗa a baya wanda ya rawaito hadisin can daga huzaifa anan kuma shine ya rawaito daga aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta عن النبي صلى الله عليه وسلم ta karko daga manzo sallallahu alaihi wasallam يعني إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها yana nufin cewa wato idan mace ta ɗauka ta yi sadaka daga gidan mijinta ها tawili حدثنا عمرو بن عبس حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن شريك umar haddasana umar عمر ibn بن hafs حفص haddasana abi haddasana حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت aisha Allah ya kare ta gare ta tace قال النبي صلى الله عليه annabi وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce إذا دعمت المرأة من بيت زوجها idan mace ta ciyar daga gidan mijinta غير مفسدة لها alhali ba banna ta yi ba wajen ciyarwar أجرها za a ba ta ladanta tun da dai ita ce ta ɗauka ta bayar وله مثله shi ma miji za a ba shi haka وللخازن مثل mai tsaron ذلك kanti ko gida shi ma za a ba shi irin wannan ladan dai in ya ɗauka ya bayar له بما اكتسب shi mijin ko mai gida za a ba shi ladan ne saboda shi ya nemo kuɗin shi ya nemo kayan ولها بما أنفقت ita ko mace za a ba ta domin ita ta ɗauka ta bayar
حدثنا ابن يحيى اخبرنا جرير عن منصور عن شقيق عن شقيق عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce اذا انفقت المراه idan من mace دعام ta ciyar بيت- daga بيتها abincin gidan mijinta غير مفسده alhali ba banna take ba فلها za a اجرها ba ta ladanta وللزوج بما اكتسب mijin ma za a ba shi nasa ladan tun da shi ne ya nemo وللخازن مثل ذلك mai tsaro ma na kanti in ya ɗauka ya sadaka daga dukiyar kantin alhali ba mai banna ba ba yana mai banna ba abinda ya san mai gida ma zai iya yarda a bayar Mm.
to za a ba shi ladansa
باب قول الله تعالى ba mu faɗin ubangiji subhanahu wa ta'ala فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى a mutane aikin ku ya bambanta نعم wani ba abin da yake so illa ya samu ya kulle wani kuma ba abin da yake so illa ya samu ya bayar amma dai wanda ya tsaya ya bayar ya zama ya bayar ko dan Allah ya kiyaye abin da Allah ya haramta ya gaskata da kyakkyawan sakamakon da zai samu wajen Allah ba wai yayi dan duniya ba eh bara mu muku amma za ku sa sunan mu dan a san mu ba wannan ba yayi Allah ya san yayi kuma Allah shine zai sa sunansa akai ba ba mutum ba ko kuma ya gaskata da kalma wadda take kyakkyawa ita ce la ilaha illallah ko ya yadda da magana aljanna ya zama shi da abin da yake dosa aljanna yake to lalle kam wannan za mu hore shi tun a nan duniya ga ɗabi'u masu sauƙi waɗanda za su sada shi zuwa rayuwa cikin sauƙi cikin jin kai cikin hutu a lahira
wa amma man bakila wasta gana amma wanda ya rowa da ya ciyar a cikin ayyuka na alheri ya nuna shi ya wadata da duniyar nan daga lahira bara ya more rayuwarsa a duniya in ya so duk abin da ma za a yi a lahira a yi ma shi duniyar nan ita ce a gabansa ya zama ya karyata da kalma kyakkyawa kalmar la ilaha illallah ko ya karyata da samun lada gani yake shi in ya bayar ai babba asara yi bai yadda da cewa za a iya ninka masa ɗari bakwai ba har fiye da haka to duk mai irin wannan za mu hore shi a rayuwarsa ta duniya ya ta ayyukan da za su jawo masa tsanani a lahira sai a ɗora shi akan abin da zai jawo masa rayuwa ta kunci ta tsanani a lahira
اللهم آت منفق مال خلفا manzo sallallahu alaihi wasallam yace ubangiji ka ba da ka bai wa duk mai ci da dukiyarsa ka mayarwa ya zamo abin da ya bayar an mayan masa daman ku Allah ai yayi alkawarin haka ko wa ma anfaqatu min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin
حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن معاوية بن أبي مزرد عن أبي القبابي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مازال صلى الله عليه وسلم يأتي ما من يوم يسبح العباد فيه
ba wata rana da mutane za su wayi gari a wannan ranar illa malakani yanzilani sai ko akwai mala'iku biyu da Allah yake umartar su cewa lalle su sauko sai kula aduhuma ɗayan su ya ce Allahumma adi mumfikan khalafan ya ubangiji ka bai wa duk wanda ya ciyar mamayin abin da ya ciyar din ka mai masa da duk abin da ya ciyar wa yaqul al-akharu ɗayan kuma ɗayan mala'ikan kuma ya ce Allahumma adi mumfikan talafan ubangiji duk wanda ya rike kudinsa ya ki ciyarwa shi kuma Allah ka dora masa halakar sai zama bawa ko dai duke ta ta halaka zahira ko ko bata halaka ba zahira ta yi ma karuwa take a fili amma dai an halakar da albarkarta dan duk wani samu na duniya da bai zama guzuri ga bawa ba a rayuwa madawwamiya ai asara ce ai asara ce dan zai zo yana kokawa da wannan samun ma zai dawo yana kokawa da wannan samun ma
babu masalil bakhili wal mutasaddiqi babin yanda za a kwananta marowace da mai sadaka
حدثنا موسى حدثنا وهيب حدثنا ابن داوود عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة الله قال داغري شيء قال النبي صلى الله annabi عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam ya ce مثل البخيل والمتصدق yanda za a kwatanta marowace da kuma mai sadaka كمثل رجلين عليهما جبتان kamar mutum biyu ne da suke sun sa jubbobi guda biyu a sun sa jubbobi biyu riguna na bakin karfe ها tawili حدثنا أبو اليماني أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزنادي أن عبد الرحمن حدثه أنه سمع أبا ya da هريرة رضي wani الله Allah عنه kare dagare shi yana cewa أنه سمع رسول ya da الله Allah صلى الله sallallahu عليه alaihi wasallam وسلم yana يقول cewa مثل البخيل والمنفق yadda za a kwatanta marowace da mai ciyarwa كمثل الرجلين kamar عليهما mutum biyu جبتان ne من suke حديد sanye da jubba biyu na bakin karfe من صديهما جزاء.
لا تراكيهما daga ya wajen nonansu zuwa karankarmansu فأما المنفق wato daga nan zuwa nan مهم.
A- amma shi wanda yake ciyarwa نعم fala shi wanda yusibu yake ɗauka ya bayar Wala ba ya yusibu.
ɗauka wani abu ya bayar illa sabagat sai a silken nan nasa ya ƙara girma aw fara ala jildihi ko ta ƙara tawowa ga fatarsa tawowa take tawowa take tawowa take atatu bi amanahu har sai ta rufe yatsunsa wa ta'fu asarahu sai ta shafe ma gurbinsa ya zama in tafiya yake ma janta yake a ƙasa ba ma za ka iya ganin sawunsa ba na wa amma al-bakhilu amma shi marowaci fala yuridu an yunfika shay'an bai nufin ya ci da wani abu illa nazkar kullu halaqatin makanaha sai ko kowane kewaye na wannan silke ya ɗanfare inda yake fa huwa yuwasiha yana ƙoƙarin wai sai ta yalwatu wala tattatu ita ko ba ta yadda ta yalwatu din ba ba zai iya bayarwa ba ta ba wa hasanul muslimin an dawo sun fil jubbataini Mm, game da jubbar biyu na wa qala anzalatu an dawo wannan mutaba'ar buhari yan buhari zai kawo ta a kitabul libas na'am a babin jebul kamisi na'am hanzalatu a tasa ruwayar daga dawus ya ce jannatani Na'am.
gonakai biyu lambuna biyu shi ma dai wannan hadisin buhari zai kawo wannan mutaba'ar buhari zai kawo ta da isnadinta na'am ce koko a can din ma dai mu'allaki ne zai kawo Na'am.
mu'allaki ne zai kawo amma isma'ili ya kawo isnadinsa cikakke
na'am ya karama sunnata junto junnatani garkuwa biyu na'am wa qala laysu laisun sadin ya ce حدثني جعفر عن ابن خرمزة سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم جنة junnatani Na'am.
da wato garkuwa biyu نعم باب صدقة الكسب والتجارة babin sadaka daga abin da mutum yake samu da kasuwancinsa لقوله don تعالى Allah subhanahu wata'ala ya ce يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ya ku waɗanda suke mummune ku ciyar daga daɗaɗen abin da kuka samu abin da kuka tsururinsa ومما أخرجنا لكم من الأرض da kuma irin abin da muka fitar muku daga ƙasa shi ma ku ciyar إلى قوله غني wanda wannan حميد ya haɗa abin da aka noma da kuma ma'adinai نعم ashe kenan duk a ciyar daga cikinsu مم.
sanafiyawa dai cewa suka yi ba ai duk irin noman da aka yi lalle a fidda zakka مم.
duk irin noman da aka yi a fidda zakka مم.
to a haɗe zuwa faɗin ubangiji mawadaci ne abin yabo نعم باب على كل مسلم صدقة babin cewa wato a wannan babin buhari bai samu hadisin da yake ya zo bisa sharaɗinsa ba نعم shi ya sa sai aya kawai ya kawo babin cewa duk musulmi akwai sadakar da ake bukata yi ba musulmin da za a ce aiwa ne ba a bukatar sai ya yi sadaka duk irin halin rashin da yake ciki Hmm.
kuwa saboda me
ومن لم يجد wanda bai samu abin da zai ɗauka ya- ya- ya- ya bayar ba فليعمل بالمعروف ya yi aiki da abin da ya dace kaga mutum zai ɗau kaya ka tsaya ka ɗora masa ko ka kama masa ai duk wannan sadaka ne duk wannan sadaka ne kaga mutum yana abu ba daidai ba ka nuna masa yadda za a yi ya yi daidai wannan sadaka ne kaga wanda ya rasa hanya ka shirya da shi ga hanya ai sadaka ne duk wannan sadaka za a rubuta wa bawa sadaka مم. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شوبة حدثنا سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ya ce mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce على كل مسلم صدقة duk wani musulmi akwai sadaka da ake bukatar ya yi
فقالوا يا نبي الله suka ce ya annabin Allah ومن لم يجد a to ya za a yi da wanda bai da shi قال sai manzo Allah ya ce يعمل بيده ya za a yi aiki da hannunsa فينفع نفسه ويتصدق da wanda sababin ya yi aiki da hannunsa ya amfani kansa har ya samu ma abin da zai sadaka mutum ya ce ba zai aiki ba galibi shi ke jawowa yake hwadawa wani hali ko ya ce shi sai aiki kaza kaza ya fi ƙarfin ya yi Mm.
amma ya shi ke fa- kawowa ya fada wani hali
قالوا suka ce فإن لم يجد to idan bai sami ikon ba fa ya yi wannan ɗin ma wannan ɗin ma ya gagara ala قال akan samu wanda suke cikin halin da su aikin ma ya fi ƙarfin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yu'inu zal hajatil malhufa ya taimaki ma'abocin bukata wanda ke cikin matsananciyar damuwa malufu dinnan ya hada da wanda aka zalunta ya hada da wanda yake gajiyayye akan samu mutane da yawa suna da haƙoƙi amma an danne musu haƙoƙin ba san yadda za a yi su fato haƙƙin nasu ba to kai ka sanya za a bi ka tsaya ka bi musu har sai ka ga haƙƙin nasu ya kubuta ba ƙaramar sadaka ba ce a wajen Allah shi yasa ta wani ɓangaren irin ƙungiyoyin da ake kafawa a zamanance na ɗe na ƙoƙarin kubutar da haƙƙin ɗan adam to ai musulunci daman shi ya riga a wajen wannan cewa ai ƙoƙari duk wanda ake an take haƙƙinsa in dai akwai haƙƙin ba haƙƙin na da'awa ba ai ƙoƙari a fitar masa da haƙƙinsa ai wannan ba ƙaramar sadaka ba ce
qalu suka ce fa in lam yajid idan har kaɗin ma ta gagara fa qala ya ce falyamal bil ma'rufi ya umarni da kyakkyawan aiki wal yumsik an sharri kuma ya bar abin da yake ba daidai ba fa inna lahu sadaqatu domin haka din ma za a rubuta masa ladan sadaka
babu to ku a tashi nan babu kadari kan me huda ko na lokacin ya to